الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da wannan yammaci na ranar talata daren laraba a wannan masallaci mai albarka masallacin mojib da da ke kofar tsaura a jihar katsina wanda yake haɗuwa mako mako domin darasi a cikin wannan littafi mai suna alwasiyatul kubra والنصر شيخ الاسلام احمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيميه الحراني ايوه تعتقد ذلك الربيع الاول هجرة كما ايتي صلى الله عليه واله وسلم في غير طريقه بعشرين بسرعة عند كما يقولون إلى عشرين بزيارة ذلك الأكو ميلادية تلميذي لفتح وأنا مجلس shi ne majalisun mu na arba'in da ɗaya inda za mu tashi a kan fadar shekul islam yayin da yake cewa wa yajibu ala ulil amri وهم علماء كل طائفة وأمرائها ومشايخها أن يقوموا على عامتهم ويأمروهم بالمعروف وينهوهم عن المنكر ويأمرونهم بما أمر الله به ورسوله وينهونهم عما نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم فالأول مثل شرائع الإسلام وهي الصلوات الخمس في مواقيتها وإقامة الجمعة والجماعات من الواجبات والسنن الراتبات كالأعياد وصلاة الكسوف والاستسقاء والتراويح وصلاة الجنائز وغير ذلك وكذلك الصدقات المشروعة والصوم المشروع وحج البيت الحرام ومثل الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره ومثل الإحسان وهو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك ومثل سائر ما أمر الله به ورسوله من الأمور الباطنة والظاهرة ومثل إخلاص الدين لله والتوكل على الله وأن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما والرجاء لرحمة الله والخشية من عذابه والصبر لحكم الله والتسليم لامر الله ومثل صدق الحديث والوفاء بالعهود واداء الامانات الى اهلها وبر الوالدين وصله الارحام والتعاون على البر والتقوى والاحسان الى الجار واليتيم والمسكين وابن السبيل والصاحب والزوجه والمملوك والعدل في المقال والفعال ثم المد إلى مكارم الأخلاق مثل أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك قال الله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل انما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الارض بغير الحق اولئك لهم عذاب اليم ولمن صبر وذكر ان ذلك لمن عزم الامور malam yake wa yajibu ala ibn amri wajibi ne a bisa waɗanda Allah ya zukunta musu al'amarin al'umma kuwa ne ne Allah ya zukunta musu al'amarin al'umma ya ɗora nauyin al'umma a yau shi ne ibn taymiya yake gaya mana ko kuwa ne yake wahum ulama kulli ta'ika shi ne malamai na kowace jama'a na kowace ƙungiya يكون يجب على اولي الامر وهم علماء كل طائفه وامراؤها ومشايخها ان يكونوا على عامتهم. واجبين يعتقد ان الله يجب ان كانت نيم الامه وقيل نيم الامه ايوب. وقد الله مدرسين سلسي يقول على الامه نيم في مسجديه. wanda yake wa ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amri minkum wa ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amri minkum wa ulil amri minkum ulil amri din nan da yake takaita akan shugabanni na siyasa na mulki kawai ba kamar yadda wasu suke tsammani na ce suwa ne ne ulil amri wani ya ce shugabanni wata kila yana nufin har malamai sai da yake ba na tsammanin wanda ya zuci na mota ya gani ya fito shi a gabari ana nufin masu mulki na siyasa waɗanda Allah ya tsora musu nauyin gudanar da siyasar al'umma da mulkin al'umma to ana hakika kalmar ulul amri da su takaita a kan shugabanni na siyasa kawai ba da su takaita a kan masu mulki kaɗai ba ulul amri ta kunshi masu mulki ta kunshi malamai ta ƙunshi dukkan wani jagora sawa'u ta fuskar ilimi ne ko ta fuskar siyasa ya shiga ƙarƙashin ulul amri shi da ibn tayyiba yake fassara kalmar ulul amri a nan to wa yajibu ala ulul amri ya wajaba akan waɗanda Allah ya hukunta musu al'amarin al'umma ko ya fassara maka suwa ne ne yake wahum ulama'u kulli ta'ifatin malaman kowace jama'a kowane bangare malaman da yake jagoranci wannan bangaren wa umara'uha da sarakunan wannan bangaren wa masayikuha da kebulan wannan bangaren duk suna karkashin irin amri wajibi ne a kan su an ya tsoho ala amatihim su tsaya su kula da al'amarin mabiyansu su kula da al'amarin da maganinsu waɗanda suke karkashin su wajibi ne a kan su yi wannan wa ya'muruna wa ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhawhum 'anil munkar to umarce su da abin da shari'a ta yarda da shi ko kuma hana su abin da duk shari'a ba ta yarda da shi ba wajibi ne su yi wannan fa ya'muruna hum bima amara Allah bihi wa rasuluhu to umarce su da duk abin da Allah da manzon suka yi umarni da shi wannan shi ne al-ma'ruf din تكتبون المنجع المعروف منجع المعروف ما أمر الله به ورسوله أدل الله يسوء أيه من جمع الله صلى الله عليه وسلم يسوء أيه والمنسوب المعروف واجبين بالسيادة برميك الآن تجسي هو مدين سنة أيكي بأمر من الله سنة أيكي بأمر من من الله وينهوهم عن المنكر كما تحلى تدكتا ولم يبولك أبوك وينهوهم عما نهى الله عنه ورسوله فهذا في تذكر أدلة الله وهنا بدق أدلة من جوه صلى الله عليه وآله وسلم وهنا والمنزل المنكر ابن تيمية هنا متى أكثر هنا كثيرة قريبة متى فكر تأمرتين بده معروف فتأمرين معروف يقول لا أمر الله به ورسوله تأمرت بده منكر فتأمرين منكر ما نهى الله عنه ورسوله sai kuma ya shiga bayar da misalin kowane kashi daga cikin kashi kashi da kasan guda biyu to kan awwali kaso na farko shi ne abin da Allah ya yi umarni da shi abin da manzo sallallahu alaihi wa sallam ya yi umarni da shi wanda shi ne kaso na farko yake musu jara'ul islam kamar shari'u na addinin musulunci shari'ar da addinin musulunci ya zo da ita wa hiya salawatul khams kamar kallolin nan guda biyar حين يعطيها عليك تنسي فتسيء مرمي بلد ينسي تطور تخلي جداد يرأى ليك تنسي وانا واجبين في هذا بنيك يوم سواء في هذا بنينا ملكي na siyasa ko sofiya da nabi na ilimi kila sai su umarci waɗanda suke karkashin su zuwa ba hatta mai gida a gidansa irin a waliyar amurka hatta mai gida a gidansa waliyar amurka wajibi ne umarci matansa da ƴaƴansa da duk waɗanda suke karkashin sa yake ciyar da su yake kula da sa'aninsu su tsaye da sallah wa amur ahlaka bis salati wa sabir alaiha ka umarci iyalanka da sallah ka dage ka yi hakuri ka jure a kan wannan ɗayar da salloli guda biyar su na wasu su ha a lokutan wa iqamatul jumu'ati wal jama'at da tsaye da juma'a da kuma tsaye da sallar jami'i من الواجبات مدى بعيد الواجب قيمة يمشي غباء يوم بديع قام الدولة قيمة يمشي غباء يمشي كل غباء نستغل ويمشي جاهل في تستغل به تذكر أسئلة جيلة أدري أسئلة أدري خلى الدولة والسنن الراتبات لكل نوع اللي تكون راتبين كل نوع وأن بعد يمشي وتبقى تفكر وجدت ذلك ta fuskar an ɗora masa ta yi ta samu ƙarin lada ko kuma ta fuskar sunnoni ne waɗanda suke maimaituwa a cikin al'umma suke maimaituwa a cikin ainihin jama'a ba sallah a yadi to kamar ainihin sallar idi sallar idi karama da sallar idi babba wajibi ne a yi umarni da tsayar da waɗannan duk da cewa a gurin jimhur sallar idi ba wajibi ba amma a ce gari da ba ɗaya ba a sallar idi kuma wannan laifi ne ya ji da a samu sallar idi in ba da tawajarta a kan ayan ba tana wajarta ne ala kifaya ko da ne a samu wani bangare sun tsaya sun kula da wannan sallar ta idi duk da ba ya ji da akan kowa da kowa halarta akwai ra'ayi na wasu daga cikin malamai sai da islam yana daga cikin su yana ganin sallar idi sun tana wajaba tana yarda da shi da kasancewar annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa wato ibnu tayyib yake cewa manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bai taɓa barin sallar idi ba ko a halin tafiya ne idi yana cikin shi ko za a yi sallar idi ba sai da haka sallar idi shi yana ganin dalilan da suke nuna wajen cuta sun fi ƙarfi tana da dalilan da ba ta nuna wajen cuta da ko da ba a ce wajibi ba ce alal hayat to wajibi ce alal kifaya wajibi ne a sami wani ɓangare na al'umma ya kiyaye wannan sallah amma a babin gari gaba ɗaya ba a fita sallar idi kalama ba a fita sallar idi layya da za mu tsafta wannan kurji wata lafi kusufi da sallar kusufi na wata ko kusufi na rana wannan ma in ba wajibi ba ce alal ahya amma tana zama wajibi a kifaya ba duka gari zai haɗu su yi ko oho da sallar kusufi yayin da bukatar haka ta taso kowa da kowa ya kuka a yi da ya da sassa wannan garin da zaɓar ya su haɗu a kan laifi za su yi tarayya a cikin laifi domin sun yi haɗa baki wajen su duke wata sunna ta annabi sallallahu alaihi wa sallama wacce ya aiwatar a rayuwarsa idan wasu suka fita wasu da su fita ba to waɗanda suka fita sun ɗauki ga waɗanda ba su fita ba na yi haka nan a lissu sa'i sallar bayan da kai ita ma kamar yadda dole ne idan bukatar haka ta taso a sami wani bangare na al'umma yana tattasa wajen aikata wannan amma ka samu gaba ɗaya gari ya kasa wannan sunna za mu ga sun salatu lissu sa'i a garin kasa kasa duk irin bakin farin da za a yi sai dai zai yi haka nan da kula a yi sai wasu abubuwa na neman tuttuka da sunan ana roƙon Allah kamar a haɗa yara da mata da ƙananan yara ana zaje gari ana ihu ana hayaniya wannan ba shi ne salatin istisqa'i ba in aka kashe salatin istisqa'i da sabbin salatin salatin da kowa haka ɗauki wasu abubuwa ana yi da za su sassa waɗannan al'umma da ba za su tare a cikin lokaci waɗanda za su ce a karanta da la'ilu ko su ce a karanta ikiridiya ko su ce a karanta a kifa wannan duk kuskure ne ba a yi wannan annabi ya karanta ba abinda Allah ya tsara Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsara alfari da harka abinda Allah ya tsara alfari da harka annabi ba shi ne salatu da istisqa'i ba alai yi al-istighfari ba alai yi al-sadaqa duk wanda yana da cikin abubuwan da aka umarni a yi amma a gaba daya a yi ko oho a yi watsi da sallar istisqa'i wannan tarayya da cikin mai ya ji ne da shugabanni su gaba a yi haka ba ya yi shugabanni na mulki ko shugabanni na ilimi haka nan yan tarawihi da sallar tarawihi sallar tarawihi duk da ba ya su bi ba amma da za a samu gari gaba ɗaya tattara wannan sunna ɗin ya yi adda ita ce ko da za a samu tarawihi a ƙasar da a garin da gaba ɗaya da sun haɗa kai ke nan wajen duka sunna ta annabi sallallahu alaihi wa sallam sun yi tarayya a cikin laifi ko da kuwa ba ta zama wajibi a kasar da su ba tarayya wajen barin ta yana sa su zama kowa ya ɗauki kamar su na laifi a dalilin haka amma aka samu wani bangare yana yi aka samu wani bangare da yi ba su wanda ya yi ya ɗauki na wanda bai yi kuma ya tafi da ainihin gaba ɗata gaba ɗata take cutar su ba yi da su kaɗai wancan bangare da bai sallar ba ba su da komai ba su da lada kuma ya nuna gazawarsa wajen hawa sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam asalin a kayan da musulunci waɗanda suka tattala salatu da ayyuka suka watsar suka ce da za su yi da su ne ɗauki su ne mabiya addinin shiya su wannan da ke bai sarawihi ba saboda wai sai na umar shi ne ya fara mutane ake sarawihi shi kuma za a ce da abokin gaba kamar sai na umar a ce sai na umar ya yi abu kuma su yi saboda haka suka ce salatu sarawihi ba kyau yin ta ba kyau in ka ga ɗan shi'a tana sallar tarawih ko to ɗan da mun shi'a ne ba san shi'a cin yadda ya kamata ba amma in ka je iraq ba da maganar tarawih har ka je ka fito in za ka gaba azumin ka gaba ɗaya a kan ba za ka yi tarawih ba ya za a yi su yi wani aiki a gurin su suna ganin babban makiyin su ne ya fito da duk da cewa wa ala sunna mun sallah sunna umar ne kirkiro tarawih ba sai da umar bai kirkiro tarawih ba wanda ya fara saurayi da ake da manzo sallallahu alaihi wasallam sau hudu a ramadan yana fitowa yana yin mutane sani a tare a masallaci ya yi musu jam'i jagorance su a wannan sallah har sau hudu annabi iya abu sauka ya zama sara aji sauka ya yi amma kuma ta zama sara in kana da bahari ka yi duk shekara da kai laifi ba sai sa shi sauka ya yi da ya fito ya musu jagoranci sallar nan sauka bai kuma fitowa ba duk da cewa sun taru suna kai masa alamu na cewa ta sun haɗu ba za na fito ba bayan fitowarsa da safe ya ce ya ji abin da duk suke suke yi yau da dare abin da ya haɗa su fitowa ya ce ya musu da su da ya na fitowa saboda yana jin tsoron su dimantiyinsa a saukar da aya daga sama da sai ya ce sallar tarawih ta zama wajibi shi kuma duk abin da zai yi mai yawa a kan al'ummar ta yana masa nauyi a zubin alaihi na amince duk abin da zai muku zai wahalar da ku to yana yin nauyi da annabi sallallahu alaihi wasallam da fatta ku ki an tukra da alaikum na ji tsoron kada mu ci gaba da yi wata aya ta sauka ta ce ai kawai a ci gaba da sallar tarawih ta zama tarawih da kuma yawanci wasu su zai shiga cikin ɗauki mutum a ya kai azumi da kuɗi da ya yi da ba azumi a bakinsa ba kuma aiki mai wahala ne da ya wahala ya ji ba ka da ma a daren a daren a daren da ya kai tsaye na azumin da samu ya sahur ba a gari abuwa sun haɗan masa ya zo ya sa ruwa ba da jikin sai mutu kuma ya kula a kan wani wajibi a gabansa wani allah limamin idan su irin limamin nan da ya suka ta'ala ba ta abinci irin da duk ayyukan da karatun da ne ka ga aika ne cikin guda to annabi dai yana duba wannan kai ya ce ya ji tsoron kada a farga ta miki ka ga bai ce saboda ba kyau ba bai ce saboda ba ta da kyau ba ko kuma na fahimci jiya kuskure ne ko Allah ya saukar min da aya ta ce kuskure ne a wani hasashe ya ce fitowa lokacin da ya ta umar mutane suna yi tsoron su wannan ne wannan kamar da ake a wasu abin sallan kamala bayan ya zo da fitowa ko ya zo a gidansa duk da annabi yana nan babu mai jagorancin sallah sai shi in da abin yana da yana gari kuma lafiyar kamar ba wanda yake shi ya gaba a sallah sai ba haka da da bai fito ba ko da na da wani ba ko ya fito da gida yana yi da za su shige gaban su kuma ba wasan su liman ba su suka zama suna yi a gida har zuwa lokacin da na Umar wanda mutane a masallaci aka zo kowa na san ke shi yake so ya haɗa shi a bayan ubayyin da ta ta ubayyin da ta asma kasan ce wanda babban makaranci wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya raba da karatunsa yake ya mutu sallah amma sai da Umar ya zo da wani abin da Allah bai yi ba ta fuskar ibada bai zo da shi ba duk da cewa ya ce la'anatul bid'a ta hadi ma da ma da wannan bid'a dan bid'a suna garkuwa da wannan sanya malamai kuma na Allah suna cewa kalmar bid'a kalma ce kalalata tana nufin abin da farga kowa fara idan yana da alaƙa da fito da wani abu sabo addini da wannan bid'a ce masmuna bid'a ce a bar kuka ko ka kawo wani abin a addini wanda babu wanda ya fara idan kuma a'a bid'a ce take nufi amma a lugar larabci wato wani abu da ba ya da alaƙa da kirkiro da sabon abu a cikin addini ana kiran su bid'a lugawiyya bid'a da take da alaƙa da harshen larabci kai kuma kalmar bid'a da ana amfani da ita Allah ya kira ta da bid'a samawati wala bid'a samawati kaga ba za ka ce Allah dan bid'a ne ba ko da kalmar bid'a wanda yake kirkirin mai da kafa ba tare da ya gani gurin wani ya kwaikwaya ba ba tare da ya kwafi na wani ba sai ya kira kansa dabi'ar samawati wal ard ba ya kalmar dabi'a nan ba ita ce bid'a da ne yake yaki da ita ba ko haka nan ikhlasun ne ga yi ikhlasun ne ga yi malamai suka ce haka nan kalmar sayyidina Umar radiyallahu anhu da yake ni'matul bid'atu hadhihi ikhlasun ne ga yi wato amfani ne da harin da kalmar ta fuskar lugha ba ta fuskar istilahi na na qira'a ba to da yasa ya kira abin bid'a ko da da zakar ne bayan annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ya yi wannan jam'i guda hudu da sahabbansa ba a samu wanda ya yi kokarin dawo da wannan sunnar ba bayan wasatin annabi sallallahu alaihi wa sallam bayan abin da annabi yake gudu ya kai ta hanyar yankewar wahayi ba a samu wani ya yi salat ya dawo da abin ba sai sai dawo ba kawai aka sanar da ya jira abin bid'a ba wai ta fuska cewa ya zo da wani abu sabuwa addini da babu shi ba ka ga mai akwai shi annabi ya yi har sau hudu ko da ko sai annabi ya yi ya zama shara ya zama sunna kawai aka kalmar ni'matul bid'a ta hadihi itlaqul lillahi ba itlaqul shar'i ba ya yi akan da ta fuskar bid'a wannan shi ne bayanan da malamai na Allah suka yi saboda a littafin jami'ar ulum wal hikam na ibn rajab hanbali ya faɗa karkashin hadisin a man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa za ka ga inda yayi wannan bayani kuma duk malamai na garin kamar shafi'i a cikin littafin al-islam abul qasim shafi'i a cikin littafin al-islam shi ma bayanin da yake nan amma wasu suka zo sai suka fashi suka canza wa kalmar tashi al'ibla suka ainihin bambara ta zuwa wata wani zamu nuna da su yana nuna kenan akwai gida a haka mene ne gida a haka ce sallar sarayi ne yanzu Allah bai sallar sarayi ba suke yayi da yi zargi da sahabban da suke yayi to ya ce ta zama gida a sharhan kuma to ya ce ina yana ya ce ne mutum gida ya ce ne mutum gida amma ai sabon shi cewa manzo Allah ya ko eh sabon shi cewa manzo Allah ya yi ta jam'an ta kai cewa manzo Allah bai hana ai ba yace eh to ko kuma duk da haka ka cigaba da sanya ta cikin sabon bidiyoyin da ake yaki da su kai abin da kake so ka kare sai kai ma ka kawo ne inda manzo Allah ya yi ko da ya yi alheri kike nan ba ba shi a cikin gida a haka na billahi ba amma kai kasa kasa ba Allah da ya san da abin ba ba ba da babban da abin ba to wata kila har al'ummatul arba a din nan gaba ɗaya da san abin ba amma kuma ka kira shi gida ka kasanta shi da sallar tarawih kaga zalunci ya ƙare a nan rashin adalci ya ƙare a nan ya kamata in za ka daidaita abin da kake yi na bid'a da sallar tarawih sai ka samo maka sai ka samo wa wannan abin gurbi ka samo maka tushe da madogara kamar yadda sallar tarawih suke da tushe da asali da madogara duk da kafar sunna in ka buɗe za ka samu wannan duk da kan sahih bukhari in ka buɗe za ka inda wannan sallar sallar yayin sallar yayin sallar yayin tare da kana to kaga wani ya zai ce ai sai na umar ne sun kiro ta da haka ba zai yi ai kamar ma zai sai na umar ne sai na umar ba zai yi wannan ba mutumin da za a haɗa alƙur'ani a mutumin da za a da za a yaƙi murtabbi yana yana yana tsakkar a zuwa yaƙi wasu wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai bai yarda a yaƙi su ba shi ne kuma zai kirkiro wani sabon abu wannan da za su yi ba saboda ka sallar tarawih tana da asali ba kuma sai ka umar ne fara ta ba abin da yayi a lokacin ka shine ya dawo da musulmi suke yi a baya da yin ta saboda a wani san lokaci da Allah sallallahu alaihi wasallam ya sani ya bari ne saboda yana gudun kada a sallar ta wannan abin da yake gudu din yanzu ya kai saboda wahayi ya daina sauka al-yawma akmaltu lakum dinakum ta sauka ba wani ko fara ne zai fara sauka ba da fara ne zai fara sauka kamar yanda kamar yadda ya tabbata a hadisin ummu ayyan lokacin da sayyidina abu bakar da sayyidina umar suka same ta tana tuka da tuka sun yake sa ta tuka tana ko ne yake sa ta tuka ba illa yanzu ta fahimci cewa shi ke nan wahayin da yake sauka da annabi sallallahu alaihi wasallam wannan bayan da fatin annabi ne shi ta fahimci wahayin da yake sauka daga annabi sallallahu alaihi wasallam da ya yanke kenan bai sa ta kowa ba daura da abubakar da umar suka daura suna kai a cikin ta to kaga a ce ta abin sun zai cewa wa'ayi ya yanke bayan annabi sallallahu alaihi wasallam sauran kuma a shar'anta wani abu na wajibi wanda ba a san a zamanin mazala da zan wajibi ba babu wani abu da a shar'anta na mustahabbi sabo wanda a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam bai zama mustahabbi ba haka sahabbai suka suka fahimta وصلاة الجنائز يصلى الجنائز صلى الجنائز يصلى جواز التي لا ترجع بس ترجع عيان ترجع فيه ترجع الفرد الكفائي ترجع فيه الكفاية واجبين إذا أتى أتى كان مسلمي يمكن أتاني جماعة جواز فيه تصلى أما إذا متى من الذي جماعة فهو يمكن فيه الذي تصلى الجنائز إذا لا صلى في جنائز بسيطة جماعة جميلة جماعة جميلة rasa wanda zai yi wa gawa ta musulmi sallah to duk da yin ayyuka ne a cikin duk wani wanda ya sani amma ya kai ta kanka bai zo ya tare da ma'a yi wannan sallah ba sai an yi tare da gaba ɗaya da liman da mamu su gaba ɗaya sun tare a cikin duk amma aka samu wasu jama'a sun yi wa wannan gawar sallah wasu kuma da su yi ba to yadda suka yi kankan ke ne wa gairi zalika da wasu abubuwa irin waɗannan wata zalika da sadaqatul mashru'a haka nan ma sadakar da aka shar'anta sadaka ta farilla wato zakka ko sadaka ta lafiya ko ciyarwa da waɗanda Allah madaukakin sarki ya wajabta maka ta ciyar da su da waɗanda Allah madaukakin sarki ya ce ka taimaka musu wa saumin masru da azumin da yake na shari'a azumin da yake na farilla azumin ramadan ko azumin alwashi ko kuma azumin wanko da kuma azumin da yake na lafiya azumin da mutum ya sa kansa domin domin neman lada kamar azumin musulun kamar azumin alhamis kamar ayyamin jin sha uku sha hudu sha biyar na kowane wata kamar azumin tasu'a da asura dukkan waɗannan azumai ne da Allah maɗaukakin sarki ya sarrafa yin su yana daga cikin abin da Allah maɗaukakin sarki ya umarni da shi yanzu sallallahu alaihi wasallam ya umarni da shi kuma bai kamata a ce gaba ɗaya gari sun haɗu a kan tattar wannan ayyuka sun gina ba sun ajiye su da hajjin baitul haram da zuwa hajji da ɗakin Allah wanda yake da alfarma hajji ta farko da dukkan wani mai iko ya ji jiki sannan kuma daga baya dukkan wata hajji da zai je ta kula ومثل الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر da kuma misalin imani da Allah da imani da mala'iku da imani da littattafai da Allah ya saukar wa manzanninsa wa rusulihi da imani da shi kai kuma manzannin wa yawmil akhir da imani da ranar karshe ranar kiyama da imani da qadari khairihi wa sharrihi da imani da qaddara alkhairi wa da alkhairi da sharrinsa mai daɗi da mara daɗi wa mutum ihsani da kuma ihsani wanda shi ne tausayi mataki wanda yake na imani sama da a matakin da yake sama da matakin imani da matakai guda uku sanannu matakin musulunci shi ne na farko sai matakin imani shi ne na biyu sai matakin insani shi ne na uku matakin insani shi ne mataki na ƙori mutumin da ya kasa wannan matakin yana tare da taimakon Allah kudu duk wanda ya kai mataki na islami to ubangiji yana yana cikin taimaka masa a kowane yana ubangiji yake yi ya addu'a kan da zarar ya yi addu'a addu'a ta za ta samu guri addu'ar ta ba ta faɗi a ƙasa dole shi Allah zai zai fitar da inna Allah ma'a alladhina taqaw wal ladina hum muhsinun kada da cikin masu ihsani idan yake yana tare da su da matsiyar ta matsiyar ta ta da matsiyar amma ba matsiyar ta ta musamman ba matsiyar ta ta gaba ɗaya ba idan yake yana tare da duk halittunsa da iliminsa da kudurarsa da ikonsa da saninsa sannan kuma yana tare da wasu ke ɗantattun halittarsa da wata ma'iya ta ita ce ma'iya ta mata ma'iya ta sayi ma'iya ta ya taimaka musu ya karfafe su ya ainihin samar da su daga dukkan wata matsala da wata aika ta. To matakin insani shi ne mataki na ƙoli. Wannan mataki na insani shi ne sufaye suka yi wuf suka fi su ne a suka ce ai shine a insani in kana neman tsofaffi to mataki insani kenan da haka duk sun fi mu hukki ne to kaga na hukki Allah sallallahu alaihi wasallam ya ya ya kusanta ya ya yi bayanin menene insani hadisin jibril ko hadisin sayyidina umar da muslim ya rawaito أخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك متى في جنابي متى في مراقبة ومتى في مشاهدة أن تعبد الله كأنك تراه ونسير متى في مشاهدة كما بيتا يا الله كما كما جنين كما بيتا يا الله كما كما جنين wato duk sanda wani mai matsayi wanda kake ganin girmansa kake da mutunci da matsayi da daraja a idansa idan ya sa ka abu kuma yana gabanka za ka tsaya ka yi abin da ke kuma haka ne za ka tsaya ka yi abin yadda yake so ba za ka yi shi gudari gudari ba za ka yi yadda zai yaba ya fahimci cewa ya zama ta ɗauke shi da mutum. To ka bai fara Allah kamar haka. Kamar ga sunan kana ganin ba za ka so ka yi abin da ba zai so ba. To ka annaka kamar kai kana ganin ka. Da ke ka bai fara Allah ka so kana ganin ka ba. Don wasu sa suka aika bai sa wa Allah har ya zama da kawai ko ta gani Allah ne wannan ya karɓa cewa ya sa Allah ta fara ba ta fi yi dan amma sai ka bar kana ganin ka yadda za ka kai ta aikin za ka yi istiqamar aikin ka yi yadda ya kamata yadda ya cancanta ka yi abin ka yi da haka wannan ita ce kalmar da muke faɗa ashhadu illa ashhadu an la ilaha illallah wata kamar kana halarta da ubangiji ka bai ta maka ba tare da kai tarayya da shi ba kamar yana tsira da nan kana gani shi ne kalmar ashabu take nuna ka halarta da a zuciyarka shi ne mutahada shi da an ta'abu da Allah ka annaka tarahu wannan shi ne mataki na mutahada shi ne mataki na koli a ihsani din nan dan ihsanin matakai biyu mataki na mutahada shi ne na koli ko kuma da yiwa ta shine mataki na muraƙaba ka sa Allah a zuciyarka ka dinga tuno ubangiji ko da ko abin da ka tuno ubangiji wanda mataki ne na muraƙaba bai kai mataki na mujahada ba shi ne fa in lam takun tarahu fa inna hu yara ko ko ko kula a bibi annabi ya kafa insani an ta abin Allah ka annaka tarahu kai ke ba hada ne shi ne mataki na mujahada fa in lam takun tarahu idan kai ba ka ganin sa fa inna hu ya raka shi kai na ganin sa wannan shi ne mataki na biyu duk motsin da za ka yi ka kawo a ranka sai Allah yana gani ba an gane ko dukkan wani abin da za ka yi na ibada ka tsaya ka kai ka saki da jin cewa ka Allah yana gani ba ko kuma za ka fada cikin wani abu na bai sai kuma Allah yana ganin ka wannan shi ne mataki na muraqaba idan ba ka iya samun mataki na mujahada ba to samu mataki na muraqaba fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka amma sai aka samu wani kankararren malami sai ya ɗauki jumlar sai ya jirkita ta ya ɓata ta don ya tabbatar da aƙidar ana ganin Allah sai ya ce annabi ya ce fa in lam takun tarahu fa in lam takun tarahu أنا في أفكر أفكر فإن لم تكن وإذا كان ذلك فيساوي لسيدي كيف ما يساوي wannan da zai jikin nan mutum taka ta ji babu ita kawai shi ne kama jikin ta ji kawai babu kai babu wujudi babu wani abu kamalli shi ne ta illar ta kai da ba ɗaya duk babu wani abu kai ne babu wani abu mai zuwa ko ta rayu kawai za ka gaji to kaga kaga wanda duk zai wannan fasara mugu ne kuma bai san kuma bai san larabci ba bai san larabci ba bai san larabci ba dan ba wanda za ka fa in lam takun fa in lam takun akwai wannan sharafi ne jawabi sharfi karani din ya zama jawabi sharfi dole ya zama majhul da duk wanda ya san lahayi jawabi sharfi yana zuwa ne majhul ومن يتق الله يجعل له فيأتي يجعل يأتي يجعل له فقال يجعل له ومن جواب الشرطي وهكذا وإن لم تكن إذا شرعي في جواب فجيز ما تراه لا تراه في كما حديث شاء تراه لا تراه لا هذا هو الشيء في دين الشيء حديث عنده إذا من شكله عنده شيء مخالفة ليس فإن لم تكن تراه جواب الفاء فإنه يراك فاء من الفاء المضطردة بالفعل بالجواب فإنه ولا الفاء التي تكون مضطردة بالجواب فلا تكن فإن لم تكن تراه كما مثل قال لا تبين تبين فإنه يراك هذا لا يدع تبع هذا ما يبدل بلقي أتكلم بلقي saboda haka al-ihsan shi ne ka bauta wa Allah kamar kana ganin sa kana halarce a gaba gare sa inda za ka iya kai wani matakin da ke ka bauta wa Allah gare da dukiya ko na ganin sa shi ne mataki na biyu na ihsani wannan mataki ne na koli wanda mataki waɗanda zuciya su kode ta a haɗa su sai dai alaƙa wani da su kan cikiya rufayen ba tare da zuba su dubu dubu ake cikin lokuta ba kuma ya bauta wa Allah yake a nan kamar kana ganin sannan bayan wannan ka duba yadda ake kokarin a ce ai misali shi da kai matakin da za ka ba Allah ka ce ko ya Allah ne har ana yin wannan fasara fa in lam takun tarahu kaga a ce kenan sai san cewa abu ne daban abinda ko da Allah ya kira ihsani wannan kuma wani abu ne shi kuma daban duk da haddan annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama sun ta kawai na matakin da isa haka suke bai kawa manya manyan limamai na shirya sun ta shi wannan matsayin amma duk sun su ba wanda ya kira kansa su shi wa mislu sa'ir ma amara Allah bihi wa rasuluhu min al-umur al-batinah wa al-zahirah da misalin abinda Allah ya umarni da shi sauran abubuwan da Allah ya umarni da shi da manzansa na daga al'amuran da suke na koyo da na sarari wato ibadun da suke na kan gaskai waɗanda gaba suke yi ana gani kamar irin su sallah su azumi su zakka su aikin hajji su sadaka da waɗanda abubuwa ne da suke gudana a kan gaskai na ɗan adam ana iya a gansu su ne al'umurin zahira al'umurin batina waɗanda suke na koyo waɗanda zuciya suke gudun cewa kamar imani da Allah wannan abu ne wanda yake na koyo kamar insani kan kansa abu ne wanda yake a zuciya zuciya ke irin ta wannan kamar irin tawakkali kamar fata kamar tsoro ko waɗannan ayyuka ne waɗanda suke da alaƙa da zuciya ne ayyukan da suke da alaƙa da baɗi yake wa mutum da ikhlasu dini lillah kuma kamar fata addini ko ɗanɗanta addini da Allah kaga wannan aiki ne wanda yake da baɗi aikin ikhlasi yana aiki ne a halin mutum ba mutumin da ya tsaya gaban sa yana sallah a zahiri ne ga aikin ka na zahiri ne ka kana ganin shi a tsaye kana ganin shi ya yi rukuri kana ganin shi ya dago kana ganin shi ya tafi sujjada ya dago yana karatun safe yana karatun sura duk wannan aiki ne na zahiri a kan kuma zuciyarsa akwai abin da ake bukatar shi ne ikhlas da zama na sallar nan ba don ta yake yi ba yana yi ne don Allah kana gurin sallar ta yi ba ta gurin sallar ta yi yadda yake yi ba kana nan haka yayi ba ta nan yadda zai yi a rana haka haka ne zai yi ta kasar dare yadda zai yi ta a masallaci bai da jama'a haka ne zai yi ta cikin gida shi kaɗai don mutane na barci wannan shi ne ikhlas abin da wanda yake a zuci yana da cikin al'umurin baɗi na ɗin da babu wanda zai iya tsintaye a kansa dan kawai ka gani sun batse yana sallah ba ka iya cewa sallar nan akwai ikhlas a cikin ta kawai dan ka gani sun ya kankana cikin wannan kankana ya dai akwai ikhlas akwai tsadar ikhlas a da zai yi ba kai an ta kankana cikin wannan zahiri ne da haka sabu da ya yi wannan zahiri ne kai ya ba a masa akan ya tabbata sunna su zahiri amma wannan baya ne da ya ikhlas ta yi dan kai ya kankana in ba ta nan ba zai kankana ba zai zama waje abinsa sai ranka ba ka iya hukunci a kan ikhlasin mutum ka ce mutum ai sai dai ka ce mutum masa tsammani da ku kayan tsammani abin da mutumin ne ke da ikhlasi yake saboda na ga alamu kaza kaza kaza kaza kaza wannan ke kai ka tsammani da mutum yana da kyau amma jazman ko wata kila ma ayi yana da kyau akan wannan da za ku kamar yadda aka fi da ba za ka yi ka ce ai ya da tun da ka zauna sallan nan yana cika rufi ba dan Allah yake ne na ciki domin ka tafi ne ka ce ai tun da tun da ka zauna kuma ka kalle ya dinnan ai ai ba dan Allah yake ba dan ya ga wani da wani da wani da wani abin wannan ba za ka iya nan tun da abin da a zuciya a kanin ka ne da ubangiji a kanin ka ne da ubangiji ikhlasi jigo ne da yake ɗaukar dukkan ibadu in babu shi ibada ba ta samu gurbin zama ba duk ibada idan babu ikhlasi to ba ta samu gurbin zama sai an yi ikhlasi ne kan samu ainihin a karbuwa ta shi kanka tauhidi din nan in babu ikhlasi duk da mutum da zai yi man qala la ilaha illa allah mukhlisan biha qalbi da khalaq janna wanda yake la ilaha illa allah mukhlisan biha qalbi zuciyarsa tana mai ikhlasi tana mai aikanta mai aikanta wannan la ilaha illallah din da Allah sai ne shi zai aljanna wata wasu da ala Allah da dogaro ga ubangiji dogaro da Allah mutum ya zama na Allah madaukakin sarki yake nema a wajensa ba a nema a gurin kowa iyaka na'budu wa iyaka nasta'in wannan shine matsami da mutum zai taka na ƙarshe mukamin iya aka na abudu wa iya aka na kai ya zama na harkar rayuwarsa gaba ɗaya a harkar ibadar ta gaba ɗaya ba ya yin wani abu ke nan Allah kawai yake zai kawo duk abin da zai yi na ibada yana yin shi ne da Allah shi kaɗai shi ne iya aka na abudu wa iya aka na kai duk a harkar rayuwarsa ba ya sa ido kan wani ne zai ba shi ko wani ne zai hana shi Allah kawai ne ke dogara da shi zai ba shi shi zai hana in ya samu shi ya ba shi in ya rasa daga ubangiji zai yarda da abin da ya samu kaɗan ne mai yawa ne zai yi wa Allah godiya in ya rasa zai yi wa Allah godiya bai san hikimar da kusa ya rasa ba idan ya ba shi a wannan lokacin zai yi haɗawa cikin wani abin da ba a da kyau ubangiji ya hana shi kawai yana son shi to ya zama yana da dogaro ga ubangiji a cikin al'amuran rayuwarsa duka al'amuran ibadarsa da Allah kai yake al'amuran rayuwarsa kuma akwai tawakkali wannan shine karshen mataki kaga gaba daya ya fitar da hajjin wani daga zuciyar wani ba ya da rabu a zuciyar la shaytan wala aljan wala dan adam ba wani wanda yake da rabu a cikin zuciyar wannan shine maqamu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yasa yasa abu ismail al-harawi wani babban malami ya yi wani littafi sunan su manazil sha'iri manazil sha'iri su maqamat iyyaka wa iyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wanda shi ne ibn qayyim al-jawziyya wato bayan al-majalis ta da ibn taymiya shahararren nan yayi masa saji da madarij al-saliki da sharhi manazil al-sa'iri saji guda hudu manya manya sai yanzu ya kana abin da iya kana الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلوات ربي وسلامه على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته وانتهج بنهجه إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما أشكرك الله سبحانه وتعالى بربك وأساسا نجد معينا ليس في مكان البركة da ake karanta hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da karkashin wannan hadisi wadannan jumloli guda biyu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in saboda haka tawakkali babban abin wa ala Allah falyatawakkal al-mu'minun wa ala Allah falyatawakkal al-mutawakkilun alayhi tawakkal dukkan ayoyi da suka zo wajen aya wajen talatin da wani abu a cikin alkur'ani suna magana akan tawakkali suna magana a kan tawakkali akwai tawakkali akwai kuma tawakkali tawakkali shi ne abin da ake tawakkali ko za a rike tawakkali ba ya tura ka nema ka je kasuwa ka zama ma'aikaci wannan ba ya tura tawakkali don ka san cewa Allah ya sanya da komai sababi komai da zai da sababinka da haka ya sanya sababin rayuwa samu a wajen noma kamar yadda mutum da zai samu haihuwa ba sai ya aure mutum da zai ce yana son ɗa ba amma ya dogara ga Allah ba sai ya aure ba wanda bai faɗi wannan to za a yi masa ainihin hukunci da hauka ko da mahaukaci ne mai kawai ya koma gefe ya ce shi Allah ya kaddara masa ɗa sai ya samu magana aure kan ba sai ya yi ba ko mutumin da yana jin duniya ya ce Allah ya kaddara kokinsa sun ko ba su yasa abinci ba ai komai a hannun ubangiji shi ya yi tawakkali kaga wannan duk wanda aka kawo abinci yana jin duniya aka ce ga abinci ce da zai ce ya dogara da Allah kaga ba ce wannan aka kace shi a cikin Allah ta ba tawakkali yake da tawakkali yake wannan ba tawakkali bane hankali ba ya kore ka nema annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa walau annakum tawakkaltum walau annakum tawakkaltum kama yatawakkal al-khayr tajdu tumatan ولو رزقكم الله كما يرزقكم لو انكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماسا وتروح بطانا da za ku dogara da Allah yadda ya cancanta ku dogara da shi da ya azurta su kamar yadda yake azurta tsuntsaye in ko zai fita da safe cikin sa a ɗane babu komai amma kafin yamma sai ya dawo gida ya fita cikin sa ɗin malamai suka ce ko kun ga anan amma sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana cewa tawakkali ba yana nufin ka zauna ka tawakkali ba kaga sai ya kasance tawassalin mutum hatta tawassuli bi ala Allah tawassalin mutum tawassalin da ya dace yayi da ubangiji tawassali da ya cancanta sai ya kasance wannan tawassalin da tawassalin jiki in kun nan ba kwanciya yake a cikin ke kasa ba ko ya yi tagudu da sassa da za ta fita kaga ke nan in za ka tawassali sai kaga da kana fita kwanciya kana ba kawai kwanciya don kun annabi yake yayi ba ya yi tagudu ya ce masa ko tare ku dukan ka yi sammako amma ba ko a cikin ka da yamma ka dawo cikin ka tsaki kaga ai ba ka ji wanda yana da tawakkali ba a nufin a zauna amma za mu ga saboda shigowar wasu akidu haka wani mutum suka ba su da kyau na wasu addinai cikin addinin musulmi sai aka fassara tawakkali da wata ma'anar da ba ta da kyau in ka duba ya ulumi shi na gazali abu hamirin gazali littafin sa ya ulumi akwai akwai inda ya fassari akan tawakkali da a gaskiya da ya fito da ma'anar tawakkali abin ba ta domin shi a gurin sa yana daga cikin tawakkali mutum ya yanke gaba ɗaya daga dukkan alaƙoƙin duniya ya koma zariyarsa ko masallacinsa ya yi ta ibada sai ya fita nema kawai ya dogara da Allah mutanen gari za su kawo ya ce wannan tawakkali ne kuma kamala ce a tawakkali ya zama da bin sarjina da ba a ba kawai mutum ya zauna a masallaci ko yin da lahiri da lafin tuni ba ya fita komai ya dogara da Allah wai mutanen da ruwan suna masa yake inda ba ya da kyau idan a daji ne ba jama'a a gurin to ya zo a daji ne kuma ba abin da yake kare kanka a ce a yi a dajin mana a dajin ba Allah ba ta an ba a dajin ba ko ce a inda daji ko kwaro ko kwarai zama ko can cikin sahara to a nan gaskiya a fito ne ba to ba akwai Allah ba a can ba to da babu babu Allah da kaga wannan yake nuna kawai wannan malalaci kawai ba a yake ce to kada kada kada a ce ya zauna yana ba sai an yin kamar an an kudu kun kinsa za ka ce kawai ya zauna ya tawakkali ba kalmar tawakkali ya dace duk da cewa zaran ma ya shar'anta ta ya sa mata ainihin fa'idoji da sharuɗai da sharhi da waye da na dukka na masu bara abin da musu Allah ya yaka su in ba larura ta kai larura ba da halatta ba da shi kuma har babu ya yi masa babin bara babin madara to kaga wannan wata ma'ana ce aka ba wa tawakkuli wanda ba ita ce ta rafi وتغدو خماسا هذا وقت اللي كنت تفهمه بقى أما أكيد كذلك من صلى الله عليه وسلم هذا جماعة الله فأبدأ سبيل أنت عشواني لجوء أنت عشواني سيدنا الله ما هو نفسي كده فإذا أبدأ بالتقى جماعة رسول الله اللي استقصى وغير أبدأ خمسة عشواني كاسم في شيء وزينا على صلى الله عليه وسلم في أبي زينا بيجي كل هذا فإذا أبدأ مثلا مثلا من جواب سارة مثلا سارة مثلا في قوة كمان ka ga wannan ba tawakkali bane ko a ce tawakkali wanda za ka aje ba wai duk wanda zai aje to ba zai tawakkali ba kawai in ka samu ka cinye ka ko ka rabar shi ne ka yi tawakkali amma har idan ka ajiye to wannan yana zama illa da tawakkalin ka Mun sai annabi sallallahu alaihi wasallam da ya magana abincin layya ba nan layya da yake a raba uku kashi ɗaya ta kwantar kashi ɗaya ta ci kashi ɗaya ta aji in yana tura ta wasu ɗaya da ta aji ba ya zai tabbatar da sabansa abin da yake rage musu ta wasu ɗaya kuma zai ta aji ba hajjar suna ajiye kuɗi suna ajiye dukiya sai ka aka ce a kawo taimako zai je su kawo inda ka ajiye da za su kawo sai ka yake muku sai da wanda aje da kaza wanda aje da kaza sai da umar bai kawo rabi aka ce ina sauran ya ce na gida amma sai ce da shi yaya sai sai ba sai ba sai ba kana sauran ne ka duka bai ko ne shi ba da sauran ne sai da ba da alaka da shi sauran ne saboda haka ta ta ma'anar tawakkali ne shi tawakkali shi da a zauna ba a nema to gaskiya babin da yayi na tawakkali da har hada hada babin halalan yunwa a cikin kabila kabilatul zuwa halalan yunwa shi da za ka ci abinci ba wai wanda duk yake so ya zama ba yana ci ba ne da haɗana sai ya kasance da zai ci abinci ba sai lokacin da ya fitar ya tofar da yayin sa kuda da hau ba don har zai ko da ya yi ta kuda ya hau da alama a kowane mai kuma ta kenan don mai zai ta abinci a cikin ran bai zama ya gama su zai zuwa duka kaga da duk ba ba shari'a ce ta addinin musulunci ba da za a yi kaga kan a wannan bayanin wanda ba musulmi ne su zama sun iya su ga addinin ka gaskiya ake ba za su ci abinci ba sai idan ka ka ko ta ji ba sun ta kamar ya bushe ya ba yayi sannan ka fahimci cewa eh yanzu ya sun sun ta abinci in ba ka ba sai dan sai dan haɗa ba ne haɗa ba ne duk wanda za ka yi bayanin musulunci da wannan shirka wala ba zai ci gaba kuma ko kai da wallahi aka ci haka musulunci ke da farko kuma kala wallahi ba ta ci gaba yanzu a ce yau musulunci an sake masa kama kawai ya koma haka gaskiya da yawa ta yayi ba da irin yadda aka dinga turan fara aka dinga turan ta musulunci din wannan an ɗauko shi ne daga daga daga daga aƙidar mabiya buda aljuziya da aƙidar mutanen abin nan mabiya abin nan addinin hindu addinin indiyawa da kuma wani ɓangare na kiristanci a abin nan arzibar su ne wanda suka mayar da kansu suka mayar da ma'azartar da kansu ibada a ce ga wani ya shekara talatin da yi wanka ba sun tafi ya yi aguwa ya yi tsanin tsanin ya ibada yake ko a ce mutum ya shekara da shekaru da aza kama zuwan sa biyu a ƙasa ba sai ne ya tsaya ya tsage ɗaya da kaya haka zai ta rayuwa ko kuma ya yi shekara da shekaru da yi bacci ba kuma wanda wanda wannan ya fi saba da ayyukan sa na dan adam wani abu ne kuma da hada addini inna allaha la ghaniyun an ta'budu hadha nafsa nabi da yaga wani ya wani ana tafiya haji ya ya tsahan abin hawa yana ta tafiya aka ce wace wannan ba aka ce ai ba ta ce cewa zai zai yi haji a kan amma ya ce ko umarce shi ya hau abin hawa ya cika ba ta kansa وإن الله لغني عن تعذيب هذا نفسه ما بقاتل ولا أجل تكلفة لألا يجوز ولا أجل تكلفة لا بقاتل ولا بايا بقاتل وأجل تكلفة يسعى لك في جزاء أبو إسرائيل ولا مسلم أبوكي كم أنا بايا مجانا بقوة أنا جيت وانت فا أنا أكو مسلم هذا كمان بيش duk mutane a duniya ce a rana kuma ba a kula kowa kafin suka ce wannan abu isra'ila sunan sai da ya faru ne to abu isra'ila nazara an yasuba wala yatakallam wala yastajib wala yaqa'id ya yi ba ta san azumi zai yi ba zai shiga inuwa ba ba zai zauna ba ba zai magana da kowa ba inni na zarku da rahman sauwa ba nan kusan dina da yawa insiya ba ba wanda zai kula annabi yake da ruhu bal yaqa'id wal yastajib وليتكلف وليتم قوله في تفاجأ أبو إسرائيل أبو الله رضي الله فالزيت كريم الغنم تفعمو بني كبيرة تشجع إليا أنا تقول بك تشجع في أي حاجة منك تفاجأ إيه لما أدين إيه لما أدين ده ده أكيد إيه لما أبو إسرائيل kowa ya zama a abu isra'ila ko ta annabi sallallahu alaihi wasallam ba ya yarda mutum ya je da kansa cikin wahala hatta magana da ya gaya wa sayyida kula aisha ajru ki ala qadri nafsi la dan ki gargadan wahala anan da annabi suna cewa al-mashaqqa huna laysat maqsuda lakinnaha arida wato wahalar anan ba ita ce aka nufa ba sai da za'a ta da ake zai da kanta cikin wahala da rabon ba an zo hajji ta ɗauko ta ɗauko umara za ta yi kamar kuɗi sai haila ta zo mata sai da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya barke ta yi ta umararsa ta hakura da magana umara ta ɗauki hajji ifradi sai hajji ifradi ta ba tare da umara ba ta ta ce ta zo da ne ta yi ta yi kamar kuɗi ba ta yi umara sannan ta yi hajji daga baya su ce zauna tana kuka wanda ke mere ne ita ita abin ya dame ta kowa ya zo garin nan zai tafi da umararsa da hajjinsa a abubuwa guda biyu ita kuma ya tafi da guda ɗaya shi ne da Allah ya sa a ɗan uwanta Abdulrahman da ɗora ta kan abin hawa su je su je can alfai can sabbin da je ta ɗauko umara ta je ta yi ya ce ita ita a ajiyar ke alaƙa da na sabbin don su samu lada gwargwadon wahalar da suka sa kuma ta isa ba ka nemi kan wahalar da gangan ba to duk abin da za ka zo yi na ibada ya halatta bijiro maka su sai Allah ya ƙara maka lada amma ba a yarda kai kuma ka nemi ka sa wahalar da gangan ba wannan ita sa wahalar da gangan ta sa a ƙarya kuma ba ya sa ya Allah ne su ka nemi wahalar ita amma ka zo aikin hajji ka bi ka zo da bijiranka sai kuma ka suka ba suka suka suka tafi ko zuwa zo an sa nan da ake gida daga nan ana kai su kan suka yanke maka kuɗi kana tsaya duk da ka shiga wani hali na haifa baita kana cikin kwakwarar rabi kullum ina za ka samu abin da za ka wani gurin da ake zuwa ba ka da kuɗin mota dole ka fata ka je a kaga a nan ba sai kana yin wahalar ba wahalar zuwa maka kai sai a ce da kai ajiyarka ala kadir na sabi saboda haƙuri da juriya ta fito don Allah abin ya same ka sai gwargwadon wahalar da kusa gwargwadon da duk ya ka samu an gane ko ko a ka tawakkali ba yana nufin gaba ɗaya mutum ya soke neman abin hannu ba da ke fiye da tawakkali a ana nufin hanyar Allah da ranka a kan wani Allah har ya ɗauka wani ke baki wani ke hana shi in ya samu wani ne ya baki in ya rasa wani ne ya masa ya masa bukuli sai ya sa wannan alai ɗauka komai daga Allah yake wa an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi bin nas ya jama'a zama Allah da manzonsa sai suka fi soyuwa gare shi sama da wani zama yana son Allah yana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to yana son hakika san Allah shi ne asali shi ne bibi duk wani abin da za ka kore shi ne daga san Allah san da muke yi wa annabawa da manzanni kore shi ne daga san da muke yi wa domin ubangiji ya halitta ka wani insaka da dangogin nauyi daban-daban sai wanda zai ka kaso wasu abubuwa daga cikin halittunsa ko kaso wasu abubuwa daga cikin ayoyin bayansa daga cikin ya ɗora maka kan manzanni zaɓaɓɓun mutanen da Allah ya zaɓa ya aiko da haka sai kake son su saboda ubangiji da kake so ya ce ka kai ko wane ne ubangiji ya so su dole ka kai kan da muke yi a kan sallah da sallama farko ne rufe ne daga so na ubangiji da haka soyayya kamar yadda suka ke yi wasu cewa al'ubbu asli kullum haraka kun motsi al'ubbu asli kullum haraka su yi al'ubbu dukkan wani motsi da mutum yake yi da neman wani abu da mutum wani abu da mutum yake yi asalin ka so ne so shi ne injin da yake hankaɗo dan adam ya yi abin da ya yake da zai in ba da kai zai ba in ba dan kai ta saurari karatu ba ba za ka gina ba kaga wannan kan shi ya in ji zo ka shi ya turo ka haka ji haka nan in ka ga ta aure mace kan da kake yi shi ya sa ka aure ta ko kana son ta da zaki ha ko kana son ta saboda wani abu da kake da shi almuhim da wani so so ne a zuciya ya sa kai duk na kuka shi da mutum yake yi so ne yake kai in ka ga mutum a kasuwa ya kasa kayansa me ya kai kasuwa kana son ka samu kuɗi kana son kuɗi in ba ya son kuɗin da zai kasuwa ba a komai ka ga ɗan adam yana yi sannan shi yake son sai ka ce dukkan wani ne shi ɗan adam so shi yake son kuɗin shi ne injin da yake son kuɗin da ake kullum a to san ubangiji ya zama shi ne shi kowane abu da za ka so ya zama da ka alaƙanta shi da san ubangiji shin ya ci kare da abin da Allah yake so ko da ci kare da abin da Allah a ya ci kare da abin da Allah yake so ka ga ka san a wannan bai ci kare ba wata kila ma Allah yana san abin sai ka ka ƙara san an gane ko to ya zama da Allah da manzonsa so ne suka fi soyayya a gurinka sama da komai kul in kana abaikum wa abnaikum وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون فسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. الله مدى تكون تمشي يزعم ما أبوه ولا تكفي. يقول إن هل وقع من أبوه لا تقدمت بشيء تقدمت بشيء أكثر شرط بيجي شرط الله بمنزلته بجزء من أرجو الأرض دين الله ko ku jira tsammani ku jira ku ga me zai faru gare ku wannan razanarwa ta tarabbasu ku yi jiran tsammani hatta ya fi Allah da amri har lokacin da Allah zai sa a al'amarin ka har lokacin da Allah ba ɗaukakin sarki zai sa musu wallahi la yahdi al-qawm al-fasiqin Allah ba ya shirye da mutanen da suke fasikai duk wanda zai gabatar da kan wani abu na duniya kan san Allah da manzansa ko fasiki ne Allah ba zai taɓa nuna masa hanyar aljanna Allah sai ke nuna dan adam hanyar aljanna ta hanyar nuna masa ayyukan da suka kamata yayi wallahi ya yadda ya ila dari salam wa yahdi man yashaa ila siratal mustaqim yanzu duk mutumin da zai tafi layi ya rike wani abu ya dubi ta kansa akan san Allah sai Allah ba zai nuna masa hanyar aljanna yanzu ta gamiya ne a nan duniya in ya je san lahira da san cewa ya kasa hanya Allah ya ɗauke Allah ya kiyaye mu sai ya bar karatun a nan insha Allah ya ci ne zuwa ikon Allah sai ya ɗora Allah ya ɗauke sarki ya bani dacewa wa sallallahu alaihi wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in بسم الله الرحمن الرحيم kafin na amsa tambayoyin da suke hannuna akwai faɗakarwa dangane da hasken wannan masallacin da kuma hankoki da suke ciki idan muka kula jama'a sun tsaye a kan yadda za a ci masallacin yana buƙatar haske sama da wanda yake da shi da zan ce ma yana buƙatar fanta kai da yana buƙatar har ɗin don wasu na gasar da muke gumi wallahi gumi nake in an kunna wannan fankar ta bata mana recording kara take dole na haƙo wani in ji zaɓi saboda recording ya kyau don ni na zai ɓata na recording sai da kaga ana buƙatar aiki da ya ta sanya yanzu yanzu muka gama maganar ba wai buƙata ake a cikin wahala matuƙar akwai hanyar da za a ji daɗi ɗin yana da kyau wannan gurin ba don muna kai su muke yi idan har akwai yiwuwar mu yi karatun nan a nutsu kada kuma ne da shi to gaskiya akwai bukatar ƙarin janareto a janareton da muke amfani da shi yanzu wasu bayan Allah ne sai sai suka fi Allah na ɗaukakin sarki ya saka musu a da da sun ga yadda ake saka ma filin ba sa ba su biya duka hankokin dole a tsira da su wasu bayan Allah suka yi hoɓɓasa suka so wannan janareto suka sa su ta mace cikin wannan aiki da ake yi da Allah muna fatan Allah na ɗaukakin sarki ya riɓanya musu ladan su abinda ya yi suka siyar su ka zai da Allah ya lullunta musu su ya ba su kwanciyar hankali ya ba zuriya su albarka ya sanya albarka a cikin dukiyar su ya sanya ta zama tsarin zuwa ga samun gidan aljanna to har yanzu dai na san a wannan taron ba za a rasa waɗanda Allah ya hore musu ba akwai buƙatar a samu tsarin wannan janareto gaskiya ya yi kaɗan in an samu wanda zai samar mana da generation da kofi ma zai ɗauka ko bukatar haka in ba a samu ba to ala akalla a samu kamar yadda ake da shi ya zama na guda biyu muke da shi za a iya raba masallacin biyu daya ya za a bangare guda ɗaya sai a samu isasshen haske dan kula ga ɗalibai suna zuwa da littafi suna buɗewa suna jin karatun baki da baki idan babu haske haka ba za su yi ba da zai yi ba kuma kowa ya ce ya samu sahun gaba dole ya za su kan ba amma yanzu ka bi rukunin karshe na masallaci a cikin dubu akwai wani ya zo eh ko sai ba gashi mai rikodin gashi sai gumi yake ba ya ba ga hasken sa kuma zai ba ba ba ka hoton zai fito da biki biki dan Allah ɗan uwa a sani cewa wannan duk abin da kai a cikin irin wannan kanka kai wato mu nan muna roƙon ka ne ka taimaka wa kanka ka taimaka wa kanka annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ya qulu ibn adam mali mali fa habbata min malika illa ma akalta fa afnay illa ma akalta fa afnay aw labista fa adlay aw tasaddaqta fa amday Allah yake dan adam kullum kururuwa yake kudi na kudi na dukiya ta dukiya kullum magana da yake kudin ta dukiya ta karu ko ta rabu annabi yake fa habbata min malika shin akwai wani abin da yake dukiya wacce take fata illa ma akalta fa asmai in ban da abin da za ka ci a cikin ka ta sayar أو لبست فأدليت كل أظن ذاك فن هذه ما ما ما الجرمى ما أظن في قوفة فبلبس أو تصدقت فأمضيت كل أظن ذاك بعد صدقة wannan abin ya zarce ka same shi a kan gaba waɗannan fa shine kawai dukiyarka abin da za ka ci ka yi sutura ka yi sadaka ka ba da fi sabilillah babu kuma sadaka da ka kai irin wannan a zamana kai kai da dalilin samar da hasken da za a yi karatu duk karatun da aka yi a ƙarƙashin da hasken da kai ka samar da shi da ka san iya ranar da Allah zai rubuta maka lada a ciki duk inda karatun da yi kana da kamar shi domin da taimakon ka aka samu cin nasarar wannan karatun haka ɗauke shi in ɗauka aka yi a kasar ko a bidiyo duk inda ya shiga da zarar duk wanda ake jin karatun nan kana da kamar shi domin da gudun gaisa sannan dukkan wani wanda zai ji kalma ɗaya ta gaskiya a ciki ya yi aiki da ita kana da kamar shi a cikin aikinsa har Allah ya karɓi ranka yana aiki da wannan abin kana samun kamar shi yasa annabi yake zahaba ahlul kufur bil ujur ba su kudi sun tafi da lada in ba kana da wadatar da za ka yi wannan za ni za ka fita iya samun wannan mutum yana son ya samu wannan ɗan yana za da gasa haɗar annabi sallallahu alaihi wasallama masu kudi rawar jiki suke a ce ga taimako su bayar rawar jiki suke domin wata ƙofa ce da ba kowa kuma yake sai wanda ya ba yake yake da kuɗi lokacin da fukara da suka zo suka kawo annabi sallallahu alaihi kuka cewa masu kuɗin nan komai komai su suke yi ko da annabi ya koya musu istighfari da salati da suke su zuci masu kuɗin suka ji kuma suka kama suka kawo zuwa suka kawo kuka annabi ko ma masu kuɗin da suna yi irin da kanki ina suka koya da ya za'i dan Allah ya yi mana sa kuma Allah sai da yake ba wanda yake na abin da zai fice ka a gaban ubangiji sai Allah yake ba ka da alkhairi sai ne gobe da za ka yi menene za ka yi takama da shi bayan ka mutu aikin da kai da zarar mutum ya mutu aka rubuta shi a littafin aikin sa kawai zai yi kuɗin a nan zai bari magada suna rigima a kan bai san kuma hannun ya zai faɗa ba faɗa ya zama wani wanda zai aikin Allah da shi ko kuma ya faɗa shi hannun wanda zai faɗa Allah amma idan ka aikata dukiyarka ta hanyar siyarwa fi sabilillah sai Allah ya taimake ka rayuwarka ta yi kyau bayan ta yi kyau ko ka rasu Allah ya jefa dukiyar ta a hannun waɗanda za su ci gaba da aikin da kake na alheri don ka asaka alheri a baya shi ko da kai amma menene ribar ka ka zo ka tara dukiya ka yi ciyar da ita fi sabilin Allah ka mutu wani ya kai ka saka Allah ne ne ribar an aka ana ko ma a ce ka mutu wani ya aika wanda ba shi ya wahala ya tsara ka ba shi kuma ya yi aikin lada ya tafi da lada kai ta ƙi ciyarwa ƴaƴan ka sun je sun ciyar a cikin dukiyar kai ta fara amma sun suka samu ladar kuma na babu hikima a ciki kuma babu yadda za a yi duk inda ake aikin Allah matuƙar ba za a sanya taro da kogo ba aikin da zai tafi yau da a ce babu waɗanda za su kula da waɗannan abubuwan na hasken nan da yayi kuna jin karatun zai yi haka zai yi ba tsayawa a kan wannan abin ko haka rafi da tafiya. Ko a yanzu musulmi ba su da gata a duniya ko Allah maɗaukakin sarki sannan kuma kayan kafirci da tsiyataku za ka samu ƙasashe ne da budget ake yi don ƙarfafa a halin da musulmi musulunci ne musulmi ne za mu yi musulunci daga da ɗan ƙarfin da ubangiji ya kuma za ka da ubangiji ya nan idan muka ƙanƙame abin hannun mu muka tsirkiyar ya fi sabirin nan to kan mu muke cuta kan mu muke cuta kuma a ce kullum kana samun addu'a ta mala'ikan Allah mala'iku wanda suka fuskanci da Allah la ya'tuna Allah ma amara wa yas'alu ma yamuru da waɗannan su za su kai maka addu'a a kan dukiyarka Allah ya riƙa ya maka Allah ya sanya albarka a cikin abin da ya baka ai ba ƙaramin alheri da gata ta samu ba annabi yana cewa a kullum safiyar Allah ubangiji yana samar da mala'iku guda sai yana cewa Allahumma aqimhum shikan Allahumma aqimhum shikan talatan suna cewa Allahumma aqimhum min shikan talatan واعط ممسكا حلقا يا ubangiji duk mai ba da dukiyar ta fi sabilillah ya ubangiji ka ba shi sakamako ka musanya masa da alkhairi wanda kuma yake riƙewa yana wanda tsewa yana ruwa ya ubangiji ka lalata dukiya lalata dukiya nan ba wai sai ya kalkalta ta sai da za ka nemi ta farafa ba ya iya ubangiji zai iya lalata dukiya ta hanyoyi da yawa a lalata dukiyar ta hanyar ka rasa dukiyar kana da ita ka ba ka talai ko ya lalata dukiyar ta hanyar ya kusa mata albarka ga dukiyar amma ta kasa jin daɗin ya lalata dukiyar ta hanyar wannan kana da dukiyar amma kullum hauhawar jini ta kullum sai an aure jini ta sai an mata allura sai ta kasa tsara ba ka iya bacci kana tsoron halaye kana tsoron ƴaƴan kana tsoron ƴaƴan kana tsoron matanka kana ne amfanin dukiyar ko ya lalata dukiyar ta hanyar ya sanya maka wasu ƙaƙa masu kaɗayi da kullum tunanin ya za ka mutu su don da dukiyar ba dukiyar a za ka ji daɗin ba wannan salar inda da annabi yake mala'ikan mala'iku ya su ta addu'a in ka rike dukiyar ya faɗi ha da ta fi sabilla Allah ya sanya sala ba la cewa cikin dukiyar sai ku zama kawai mun mawuyar da haka ina ƙara kira ga ƴan uwa da aikin alkhairi irin wannan a same mu muna tsoro sabbaquna wani ya zo ya kawo wanda zai haskaka ya ba mu waɗannan wannan hasken wani kuma ya fusata ya ce an fi ƙarfin wannan karatu na sunna a ce a ce ana gumi haka ga wasu can suna tsokanci kuma suna cikin ni'ima ai ba zai yiwu ba wani ya fusata da zai ya kawo ya kawo ɗauki irin yadda sai ta abubakar ya kwaso dukiyar ta gaba ɗaya jiya gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai da mutum ta ce ba duka ba sai ko da abu wanda za ka sai maka dan Allah jama'a mu dinga shi kuma wannan shi ne alamun karatun da muke yana amfana mu rayukan mu ya hannu mu kike da hannun ubangiji ba wanda ya san san da zai haka sai ta kokarin shirya alheri ka dasa alheri a bayansa ko da in ka tafi mutane duk sanda suka ga abin da za su ɗaga miki maka addu'a Allah ta mu dace in ma ta an ka tambaye sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi